أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إِنَّا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahadu suna wal jama'a wanda ke angul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 18 ga wata na Zulqa'ada hijira shekarar 446 wanda ya dace da 16 ga watan 5 2025. a karatunmu na ƙarshe muna cikin surtun dukkan mun tsaya aya ta 24 kina shalla yau za mu tashi aya ta 25 bi izinillah akwai tambayoyi ta farko wani mai matsala ta gida yana maganar hukuncin matar da ba ta bin umarnin miji kuma za ta gaya miji maganar da ta ga dama yan wani a jumlace dai iya cikin darasin da muka yi wannan sati da ya gabata na cewa na sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa inda zai ma wani umarnin wani ya ma wani sujada da yawa mace umarnin ta yi sujada ga mijinta ganin girman haƙƙi na miji da yake kan mata da bayanin cewa inda akwai miki kurji a jikin mutum iya da iya ruwa mata dan biyayya ta rika lashewa da halshenta ta lashe miyan ma'ana ruwan mikin kaga ta yi abin a zo a gani ko mamma zana ce ba ta biya ba haƙin da yake kanta gaba daya don haka wannan yalwa muna mata nasiha duk mace da yawa akwai mata sun san raunin mijin yana bai iya komi ko ya tsoro ya magana a ce ba a raman ta san dai da ya karkata zuwa gare shi ta mai abin da ta ga dama to ka sani ko da shi ya haƙuri ba shi abin wanda ko ya ki magana kina cikin hushin Allah ne shi Allah iya gani kuma ya san abin da kiyar mijinki ba da'a ba ne ba na gallazawa ne ko da mijinki bai magana ba to Allah yana ganin ki matuƙa kina neman tsira a wajen Allah subhanahu wataala ke musulma ce to ki gyara halinki ko ku gyara halinku kowa maza biyayya su ne mafi girman haƙƙi a kanku matakar ku sauki haƙƙinsa ba to yauni na tabbacin azaba da annabi ya magana gobe kiyama ya ga mata suka yawa gidan wuta muke nan ki kauce ma kanki azabar Allah ki da'a ga mijinki saboda Allah disan da yake miki kin san iya da wani ki mai dan Allah ki mai da'a dan Allah shine kuma magana sai wannan ke maganar an ce sai da ƙasa gona ko gida ba a kasuwa da shi shin wannan abin ya tabbata eh a ruwa cikin sassi yana albani ta taba albani ta fata ruwayar ta cewa kudin kasa bai albarka sai a kasa ta wannan ruwaya kenan ba a sai da gida ko gona a yi kasuwa wannan ruwaya ta akwai ta illa abin da ke magana akwai larura kuma zaman kanta take musulma ya ci misali babu ko biye ba ka da jari ba ka a gida yaro da matsala a gida ka zamna kaga anan daruruwa ta saka saida wannan daruruwa kullum musulma halitta ce amma ba larura komi bai cikin zaɓi na ƙware mai albarka a sa kuɗin ƙasa a kasuwa amma ai ana kasuwa da ƙasar ku ko ba yi mahiya masu kuɗi ma yana duniya ƙasar ce gidaje ne da hilaye ta kaga in makar ai kaso hilaye ba shi kenan ba in ka sai da ka sai can kare ko wani gida can kare ke kuɗin ka yace wani a shi gidan ba amin sai maganar ta masu sai da hudu zinariya shin zakata an sai da hudu hudu zakka kamar da yake cikin sarki suna ya kama maganar zakka ita zinariya aka hudota ana hudota ake hudu zakata ɗaya cikin arba'in bayan sai da ba to magana da ya kawo ta rigima ta biyu idan gwamnati ya hana huddo zinariya sai kuka huddo me matsayin wannan kudin to a gaskiyar magana gona ba gona ku ba ƙasa ba ƙasar ku ba ta wani ce ko ta hukuma take iko ƙasa misali kenan ka je ka ɗauko kayan mutane ne ko ba haka wani ba tun ba gidanku ba ne ba gona ku ba ce kenan tsakani ga Allah in dai har wuri ne na al'umma hukuma take mulkin shi kenan aka ce karka taba karka taba kurum ni shi ne abin da sani kurum ba kira wani zama kamar ke da Allah wa sai maganar mata suna ta da ikama tabbas mun karanta nan karatu na kwanaki na fiqh sunna mata ban mu da abun koyi mata kamar su Aisha su musulma mata na musulma ummatul mu'minin ya tabbata suna ta da ikama a sallah an sa magana mai iziya iyaka mas'alar mace wai ba ta da ikama wannan fahimta ce ra'ayi ne tunda ya tabbata shi annan bai barta ba kuma ta kuma sallu kama ra'aytumuni usalli misala kaman da bai nayi to shi annan ga kuma ma dan tana yi haka bai halitta mun tabare kama da gangam kun shi ne magana sai azaran mu aya ta 24 kayan nan wa muna tare da wani bako daga Saudiya cikin zuriya ta Amana Mukhtar Shirkiti da mai tafsirin Adwa al-Bayan iya tare da yan uwa cikin yan uwa yara mun suka karatu a Saudiya kuma ya sha'awar ya zo Niger ya da'awa ya zo ya tafi kasar kasar magariya su bande ya je ya zagayo kuma ya zo nan kuma zai daura a nan su gudu ladi sai daura ta makarantu kuma zai daura ta madami masu da'awa kuma zai musu daura su shi ne mun cikin kashin za mu rage nan kan minti 20 za mu rage mishi zai ɗayan nasiha ta minti 20 kahin makari insha Allah yana zama shi zai kira Muhammad Muktar Shinkiti famin zo da shi insha Allah sai ya dan wudu Shinkiti ba Allah ma aya ta shi ne an hoji muku gaba
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كم تركوا من جنات وعيون bayani ya gabata a darasi da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya halakar da fir'auna da rundunar shi gaba daya a cikin ruwa to Allah ki ba mu labari bayan halakar da su yace kam taraku min jannatin wa'un mana nawa da yawa sun bar garake da idanun ruwa na ban ruwa masu yawa ce wuzuru'in wa maqamin karim na ya sukanta maka mutum fir'auna ya bar dukiya ya bar kayan ni'ima garake dama da hagunkin wannan ƙorama ta zamu ce ta nil suna cikin ni'ima iyakan ni'ima ya ce wannan abin suka mallaka gaba ɗaya sun bar shi da garaken da ruwan da makamin karim da matsayi a ce gidaje masu mahimmanci masu kima duk abin da aka mallaka sun bari a baya yace wani amatan ونعمة كانوا فيها فاكهين kazalika warsana كذلك وأورثناها قوما آخرين yace wani amatan kanu fiya fakihin yace sun bar wannan gidaje da gonakai masu masu kawa da gidaje masu muhimmancin gaske ce da ni'imomi wanda suke ciki suna shagali suna morewa ciki ɗan wadin wanda ya san aka ce labarin wurin rayuwa har yau ka diba labarin masar irin wannan gidajen haram wanda irin gini har a yau a da ake ci gaban duniya a yau har yau turawa na binciken ta yadda ilimin da ya sa da aka yi wannan gidaje kuma duk shekaru aru-aru dubunnai ba shi na dubu ba dubunnai shekaru har yau wannan gidajen suna nan kamar yadda aka yi su abin da yake ba bature mamaki har yau a district aljabar yanda aka hau da wannan buragunan da wannan tsari seti akwai burgi daya mai tan uku akwai burgi daya mai tan biyu a suke ma yaya da wani kayan aiki aka yi wannan kuma gidan cikin tsari tabbata kan zaka yi wani mutanen sun mallaki ilimi da kayan morewa da jin daɗin rayuwa to wani abin gaba ɗaya Allah ya ce sun bari a baya teku ta haɗe Allah ya ce wa aurasnaha qaumun akhari wannan abin suka bari a baya mun gadawa wasu mutane daban Allah ya gada wa bani Isra'il wanda aka ta gallazawa shekara shekaru yau Allah ya gada musu gabata da yamma kin haka san masakin dan su suka mallake ta bayan Fir'auna Allah ya ce fa ma bakat alaihim sama فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين fama bakat alaihim sama wal ard wa ma kanu munzali nan an ce larabawa sukan yi kalma cewa wani sama bata yi kuka kan shi ba dan kenan ko aka mutum kenan bashi wani amfanin komi nan wasu magabata na tafsirin cewa sama da ƙasa suna kukan rashin mutumin ƙwarai ƙasa na kuka ka saba ibadar Allah a cikinta kana nafiru kana aiki na ibadar Allah rishinka tana kukan rishinka haka sama tana kukan rishin ibadar da take hawa wannan yana daga cikin tafsirin da ake wa wannan abu ko ko duk wanda zai ma'ana mutuwar da ba mu ma'ana yanda mutum ke kuka kan rishin nashi ko to kenan wani mutumin ba mai ba mai ba mai mishi kuka idan dan mutane fasa a wani komi kenan sama da ƙasa ba su ma mutanen fir'auna kuka ba wannan magana kenan yace kuma kanu munzarin kuma Allah bai mana Allah bai dakata musu ba lokacin azaba da yayi Allah ya halaka da su gaba daya durmi hudu ya shi gaba daya Allah ce gaba ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين yanzu Allah ya halaka da fara Allah ke nuna labarin cewa tabbas mun halla- mun tsiratar da banu Isra'il daga azaba ta wulaƙanci ta fir'aun da ke gallaza musu a ba da kashi a kashe iya maza a ba iya mata ko wata irin yadda ya gana musu azaba to wani azaban da lokacin da yi Allah ya halakar da fir'auna da jama'a shi yace mun tsiratar da banu Isra'il daga wannan azaba ta wulaƙanci min fir'aun daga azaba da suke ake gana musu daga wajen fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifin fir'aun ya yi girman kai mabannaci ne gama fir'aun mabannaci ne iya kabanna a zaki tsoro kai kaza kar tsoron shari'a ko tana kama ka ko ta ko- ko ta ina ko ta ina ne fir'aun ba wanda yake ji tsoro ba ba wani mai tunka fir'aun bai miki nake adawa nake har yake wani ba a shi ya gagara kowa ne a ya dawo shine ma gaba da ilahu ka gane mulkin fir'aun ba mulki bane wani karamin mulki ba mulki ne bai da abokin adawa a ce gogawa wata kasa ko ga sarki suna bugawa a shi yayi karin kowa sama kasa amma shi ne Allah gaba daya shi ne shi ya da awar shi ne danganin bai da abokin alha- hamayya bai da abokin mulki sai da ita shi ne ma gaba daya ana rabbukum al'ala saboda girman mulki sai Allah ya ce ya shi shi ya wuce ga aya kuma minal musrifin iya daga cikin maballata sharawa Allah ya ce gaba ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من لدن وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ولقد اخترناهم على علم على العالمين الله ce mun zabi banu isra'il akan sani akan dacewa akan al'ummar mutanen zamanin su sai da al'umma a cikin bayin Allah Allah zabi wannan jama'a ya yihita su da ba su annabawa da ni'imomi da ya da musu al'alamin akan jama'ar da suka rayu Bata tashin jama'a ya musu zaɓi don babu al'umma ko ja- ƙabila wadda suke da yawan annaba irin nasu. Tabbas, su aka ba mannin wasalwa, amma a wancan zamani su ne Allah ya zaɓa a kan sauran al'ummomi. Allah ya ce, wa'ate nahun min al'ayat mafi bala'un mabin, mun ba su ayoyi wanda a ciki akwai ƙwarin jarrabawa sun samu jarrabawa an yi bala'i ya bala'i Allah ya jarrabi- ya jarrabi ya jarrabi fir'auna da jini da ruwa da kwalkwata da kwaɗi dole a yi su gani dai gaba ɗaya ƙarshe dai ga ni Allah ya yi Allah ya keta teku abinda ba a ma kowa ba ke teku ta dare gida goma sha biyu lokaci guda Allah ya aiko a rana ta ƙona wurin ta gasa wurin suka bi cikin wannan teku ruwa ya koma kamar dutse aka ba aka keta aka wuce Allah ya tsiratar da su daga hannun fir'auna kuma ya gada musu abin da ya ba da ya mallaka ba fir'auna kware sun samu jarrabawa jarrabawa bala'u mubin jarrabawa bayanan ahili karara sun kama jarrabawa Allah ce gaba إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين to yanzu bayan mun kare wacce magana ta fir'aun Allah ya halakar da shi ya tsiratar da banu Isra'il mun ji dai wancan facikin kamar an barta an kare tun zu sai wata facikin sabuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana da jama'a shi ko da shawar sauransu Allah ce inna ha'ulai la yaqulu su lalle wa'annan su wa'annan ba na quraish da annabi ya ci tarar su kaga lalle waɗannan suna cewa in hiya illa mautatun al'ula wa man hana bi munshari ai kana cewa an an mutu za a tashi a yi kiyama a yi hisabi a a babu wata zai illa mautatun al'ula mutuwa guda ce kurum mutuwa guda ce an aka mutu an kare wa man hana bi munshari ba mai tada mu kamar suna ƙaitar kiyama ba ke ba wata kiyama ko an mutu a ƙare wannan aƙida ce ta mushrikai marasa imani suna ga Allah bai yi mutane ba da abu da a tashi an ƙare wannan imani ke sa ka yarda da ana tashi ba mutuwa na shaka muku misali rashin isar wa'azi rashin tunanin kwallon wa'azi rashin dan uwa cikin anan Nijar nan mun je kasa ta matsakace cikin irin wasu ƙabilu da suke cikin daji ya zo mun yi wa'azi muna kwana a hirin wa'azi da dare ya zo cikin hiyar da muke da shi muka bayanin kiyama ya ta tsaya malam an mutu an binne mutum a tada shi dala dala abar dala kanu mun abar da shi abar mun abar ta baiwa ce baiwa da za a yi an binne mutum ta kuma baiwa Allah muka yi muka ba da ta baiwa a binne mutum ya zama kashe ta shi mu dai haka muka rabu da shi wallahi in babu imani to wannan haka su ma suka faɗa kurin mutuwa guda ce ba wata mutuwa sabuwa an mutu an ƙare ba wani tashi kuma da kuke cewa an mutu ana tashi فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين
to in kun ce har akwai kiyama to fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin a uwa musun ka ganin ka ce akwai kiyama to a ji ka da san a ta da uwayen namu in har gaskiya ne ke yanzu su wuce su kudan ya ta uwayen su to kun sai da alhali wani abu ne wanda ka hajin su an tada isa ba tada ba sun tada musa an tada su musa salam a duniya an tada mutattu amma su fitinan su a su ya su ma musu kuma labin da Allah sauki Allah bai so ya musu ba ba da Allah bai iya bane ba amma su wai da kure sai an tada uwayensu ta kun za su imani Allah ke ce ahum khairu أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ahum khairu am qawmu tuba shin wai su wa'annan mutane na Qurayshawa da suke taurin kai game da wa'azi an an sun kiya su suka yi alkhairi ko mutanen tubba tubba a mutane an ce wani cikin magabata abinda ya kari shi dai mutumin kware ne ya yi da'awa ya yi kira suka hurci abu ne sananne amma yaman imana shi dai ya rayu a wancan karkara mai kira ne zuwa ga Allah an kahurce kuma Allah ya halakar da mutanen shi shi Allah ce shin su suka yi alkhairi ko mutanen tuba wallazina min qablihim da wanda aka yi maka hai mutanen tuba Allah ya halakar da mutane tun daga mutanen nuhu mutanen lut mutanen mutanen shu'aib ga sanin mutanen al'ummin da yau da Allah halakar kahin mutanen tuba a cikin kahin qurayshawa yau ina suke Allah ya ce a halakanahu Allah ce mun halakar da su kuma yasa innahum kanu mujrimi dan mutanen banza ne sai dalilin wannan laifi da ku kuke ciki a yanzu irin wannan laifi ne yasa Allah ya halakar da wancan al'ummomi wanda su yi ku komi kuma sun gabata an kare a mutan labarin su Allah ce gaba
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
Allah yanzu ke cewa wa ma halakana samawati wal arda wa ma bainahuma mala'iku nan ai wasu suna kurin dume da abu babu kiyama kiran kurin an zo na a rayu a ci a sha a yi harkoki a yi biya sha'awa kurin an zo a rayu ne kurin a mutu kamar dabbobi haka mai wani aƙida ba kiyama haka yake gani da yan wamsha bayanin cewa duk mai hankali ya san da hikiman Allah subhanahu wata'ala kan tashin kiyama wannan rayuwa ta duniya kuna kallo da abin da ake ciki a yau wani zai dauki makamai da suke mutum dubu ya kashe ya rusa gidajen ya kashe mata da yara da ƙanana ana kallo ba mai mai magana bai tsoron kowa nan da misalin zuga isra'ila kana kallo mutum zai zo ka ta ka yi wahalar rayuwar tara kudin ka ka tara ka komi kana hutawa ya zo dam dam dam ya zo da bindiga ya halbe kai kwashe kudin wani ya gwada ma ƙarfin mulki abinda ka mallaka ya amshi ba mai ce kala baka wani kara yan wanzu wannan kenan inda ba ya kiyama ke shi kenan kenan kuna an ci banza shi kenan duna banne da ake ma ake kashe bayan Allah duna banne da ake yi da an kare shi kenan an ji a banza an kare ko dala na akwai hikima kan kasu ma hikima haka nan Allah kenan ka dangana ma da shi hikima Allah hakimi ne tsarin hikimar Allah ce Allah ta ni kiyama ya ramawa wanda aka zalimta mai rauni zalunci aka ci shi ne hikima Allah kuma ya saka mai ya kai shi gidan hutu shi wannan gidan bala'i shi na zai Allah kiran kiyama hikimar Allah shi tashin kiyama Allah ya ce kenan wa ma khalaqan as-samawati wal ard ma bayin wala ba mahallice ba sama da ƙasa da ma abin da ke tsakaninsu mana mai la'ibin kamar ba ba manuwar komi kamar da Allah ya maka sama wal ardu ma bainu ma batila za ka zanu zin kafa Allah ya ce wa ma khalaqana sama wal ardu ma bainu ma batila Allah ba mahalicce ba sama da ƙasa da abin tsakaninsu mai batila ma ba manuwar komi ko da zo a ci a sha kare a Allah ce zalika zannu da zina kafaru wannan tunanin marasa kafin suke da aqidan haka ko da zo a ci a sha kare ko a koma a كانوا نقول لك أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق Allah ta shin mutane kuna tsammani a lissayinku haka kurin muka halice ku abasan ba mu kurin ba manuha cewa ba za ku koma zuwa gare ni ba don hisabi a ce fata'ala Allah Allah ya waka Allah wuce aikin manza ka dangana ma Allah wani aikin manza aikin manza ne sai Allah ce fata'ala Allah Allah ya hikari hakan Allah ya daukaka al-malikul haq mamaliki na gaskiya la ilaha illahu ba abun bauta da gaskiya sai shi rabbul ashir karim ko shine ubangijin al-ashir girma kenan wannan tunani ne na marasa imani Allah ce ba mu yi sama da ƙasar haka ko don wargi Allah ce ma khalaqana huma illa bil haqq ma khalaqana huma illa bil haqq walakin aktharuhum la ya'lamun Allah ce ma khalaqana huma illa bil haqq ba mu halitta ba sama da ƙasa sai dan mun huwa dan gaskiya shine kawo mu ya bada umarni me yi yayi a bashi sakamako na gidan aljanna mara yi Allah mai gaskiya gidan wuta ya aiko da manzannin manzannin shi yayi mu ne dan manufa ta bayi masu biyayya ga Allah yace ke dan wannan manufa Allah ya sama da ƙasa amma duk daga manuhar walakin aka san la ya alam mahi yawan mutane ba su san ta haka ba ku zo ajin kurin a zo duniya a ci a sha a har gidaje a benaye a hanyoyi a je sama a je a dawo a yawo kullum haka haka suke masa imani wannan tunanin marasa imani haka suka tsammani ba haka bane ba inna yawmal fasl miqatukum إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون inna yawmal fasl miqatuhum ajma'in lashi yalinsu rana ta rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya ita ce matattara randebu iya can akwai magama ranar kiyama tana nan tabbas Allah zai tattara kowa da kowa kuma a wannan rana Allah ce yamma la yughni mawlan an mawlan shay'a a wannan rana babu wani masoyi naka masoyinka ne makusanci ne zai iya maka magani in ka bar hanya da maka maganin azabar Allah ba mai iya yi wala hum yusarun ba mai taimakon ta kai ta kanka rana na zuwa Allah bai bar sama dan kurin a zo a yi shagali a gari a koma la Allah bai yi da yayi ta dan matattara ta kiyama dan haka yace illa ma إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم wannan rana ta illa marhamullah ba wani mai shiga mai tsira sai wanda Allah ya ma rahama Allah ta mutum da ya zama rahama yace innahu huwal azizur rahim shi Allah shine mabuwayi kuma mai jin kai Allah ta ga
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم
kun ji an ce da zakum ka san bakin ka an ce da zakum ka san bakin ina shajatu zakum ta'amul asim Allah ce lalle ita ce zakum wani abinci ne na masu laifi ɗan taka dokar Allah abincin su ne sai ce gaya maka irin yanda wannan abinci ke yanda wannan abinci yake a cikin cikunan yan wuta yace kalmuhu كالمهل يغلي في البطون eh, كغلي الحميم yanzu wannan abinci dole a ci iya shiga ciki Allah ce kalmuhul yanda kasan tagulla ko kari a narka kari kasan bambancin wuta ta ruwan zahi da karhe narkake kuna san abin da abin ka'ida yanzu misali ruwa na zahi zai tafasa da juyawa a san digiri karhe akwai mai turas ha akwai mai wisan da gire ta kwai narki karhe akwai haka wisan da gire ta kwai zama zama ruwa ba a gama narkewar karhe da ta da ta ruwa kiran zahin ya kai gaya ce kalmuhul kamar na kakkar tagulla yake ce maka ya gani fil butun in shiga ciki zai rika juyawa iya juyawa a ciki kwalkwalkwalkwal iya juya kakalil hamim ce almai alkalil hamim kamar yadda ka san in kana tausa ruwan zayi iya juya kwalkwalkwal iya juya ko haka yake a cikin yan wuta kuma wannan wa wannan nau'in azaba ne za a kare mai alkawar wannan ya cewa yusabbu min fawqi rusimil hamim yusahari bihi ma fi butunihim يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما ma fi butunihim يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد kullama aradu كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق dama azabar bibi ce ciki wuta waje wuta ciki wannan na tawasa na kwalkwalkwalkwal kamar narkakar tagulla kuma daga sama yusabbu min fuqi usim alhamim wani ruwan sanyi na musamman da za a kwara aka ana kwarawa aka yusaharu bihi ma fi butun muljulud kuma zai zagonye hata da nama da kayan ciki za su zagonye kwal kun sai ma sai kwarangwal sai kwaran gwal kun za a bari da abin da take zai narke gaba daya da fata da kayan ciki sun zube Allah ce walahum maqamun min hadid annu baki Allah zaba Allah ki lalwalhum da azabar Allah yace kuma da wasu guduma ta musamman guduma ce kuma ta kari ta bakin kari eh sanda ce ta musamman ta bakin kari yace wannan haka suke cikin wannan azaba kullama aradu an yakhruju minha min gamin uidu fiha za a ba suna tsaka wahala za su nema a yi cu a wuta ko kama a tsere ko za ba su kama su ɓaci ƙofar rago suna neman wuta kuma sai a bugo su a kaɗo su wuri rufiya ya maida su haka za a yi ta yi ana ce musu a yanzu zuwa azabar harik ba magana wuta ku ta ɗanɗanar wannan azaba ta ƙona Allah ke Allah ya ce ku zuhu fa'atilu
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم yanzu ciki zahi ciki na kwalkwala ko kwalkwalkwalkwalko Allah ya ce kuma zai ba da umarni ga mala'iku khudhu ku kamo shi a ce nan Allah ya bada umarni ga mala'iku ba shi wani ba a ce nan za su kai rida kowa zai kai rida don biyayya ga Allah kamar da mana ku ci ɗanye wuwu ba kai mai rida mai rabu da kamo eh ku zuwa Allah ce wace wani ba ku zuwa ke nan za mala'iku umarni ku kamo shi za a huzgo shi Allah ce fa'atiluhu ila sawa'il jahim ku tunkuɗa shi nan ka san akwai rakawa kura amma ba wulaƙanci da adam aka tura ka da kiyana tura kiyana kana tura ka daga baya ina cikin koya ta tura ta wulaƙanci ana zungura shi daga baya suna tunkuɗa shi daga baya ta fatilu suna tura shi suna tunkuɗa shi ina ila sawa'il jahim sai an kashe tsakiyar jahim tsakiyar jahim to kon Allah ya ba da umarni su musubbu fawqa ra'si min azab kuma yanzu an kai tsakanin zu wanda bayan wani ta kai ta ciki a ce ku zuba ku zuba ruwan zai aka ta mamu labarin zahin yadda yake narka abin da yake ciki da fata ko? iya cikin wannan bala'i za mu wata zolaya ذق إنك أنت العزيز الكريم
zuf kaɗanɗana ka ji kaɗanɗana innaka anta al'azizu da karim kai ne ku ne manyan gari masu mukima manyan gari masu mutunci nan zo ya ce mace a ta sai a duka a duniya su ne manyan gari ba su wadi aji za ta ka ɗanɗana ku ne manya al'azizul kare manya masu kima ha ina kima zai shagga an shagga shi da zaba wannan za a mai don a don mace zo ya ce za a zo ne shi da kada mai hankali gwar ina magana kima ina magana karamci ga wanda ka cikin halin ga guduma ga ruwan zahi ga ruwan ciki a ciki ga waje haba za a yi na kun da a tada mai hankali zuk innaka antal azizul karim Allah ce inna hada inna hadha ma kuntum bihi tamtarun to ana musu wannan azaba za a sanar da su cewa inna hadha ma kuntum bihi tamtarun to wannan azaba da kuke ciki ita ce can da kuke shakka kuna ga an ya akwai kiyama to ga ku a cikin ta eh afasirun hadha am antum la tubsirun daba daba to zo nan shi ma an danna ce shi ma wannan tsayi ne ko baka gani ne gashi dai kuna caja kuna shakka yau ga kun ganta kat wannan bangare Allah mana tsayar azabar Allah nan ka dama ce bashiran wannan jiran gal amana galgadi mutum hatara ga abin da yake jira Allah ya duniya lahira karshe ga inda za a wannan wanda ya kangare mu Allah ga matsayin shi to sai bayi na kware Allah rahma إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون
Allah ce innal muttaqina fi maqamin amin alhamdu cikinlansu Allah ce bayi masu jin tsoron Allah suna cikin matsayi cikin aminci yace fi jannatin wa uyun suna cikin gidajen aljanna da idanu na ruwa madara zumuwa giya ta lahira ta lahira haka suke cikin shagali ana cikin shagali Allah ce yace yalbasu يلبسون من سندس واستبرق متقابلين yalbasuna min sundusin wastabara kayan su kaya ne ba tishibin wata wata wata gizina ko wane ne a ba tsimma bane ba tsimma bane sundus istabara nau'i na alhariri mai kabrin da mara duk nau'i shi da mara kabrin eh me suka ce alhariri suwa musan ta akwai suwa akwai suwa tiral akwai suwa natural akwai artificial a nan suka mahewa yarabawa najeriya kan su ɗauɗawa sai kowa ado masu kudin suke iya sayan shi masu kudi suke sayan suke sayan al'adariri na hakika kaya mai tsada ko shi wuta bata ce shi har yanzu a duniya babu tishi mai tsada al'adariri to wannan kuma na lahira ne eh na lahira ne al'aririn karami da kowanne nau'in gasa nan ya ce mutaƙabili kuma a aljanna ba ba juna ƙeya ana fasa a fasa ki ana kallon juna eh ana kallon juna da tamlawa haka Allah kai malahiya yace mutaqabilin suna cikin shagali suna tattaunawa wannan ba shi kai wannan Allah ce kazalika كذلك وزوجناهم بحور عين
Allah ce cikin wannan shagali Allah ce kazalika wazawajnahum bi huril ain cikin wannan shagali na morewa kuma ce akwai mata huril ain alhawra alaina eh mata farare fes alaina masu ido dara-dara mai kyau eh na musamman eh haka Allah tsara musu mutuna aiwon tuna aiwon a kaiwata tuna ce mun arce mun ta mun mai ta an mun ta an mun kare tauta waza wajina mun arma musu mun ga ruwa nan bukhari kun ta inganta Allah sai nake ba labarin cewa idan mutum imani ne tuna Allah ya aura ba gaba zai ba karatu mun talata na laraba mun karanta ruwa nan bukhari kun ta inganta annabi ke ba labarin cewa idan mai imani matashi ta duniya ta bata mai rai waccan ta aljanna tana gani a ta ke katalikin la Allah tsira miki wannan kai Allah haka annabi ce haka annabi ce ta yi ta mutu tsinuwa eh wannan zaman jira ki zaman jira ne ki a wajen ki ya kusa zawwa kake bata mai rai tana tana maki shi take matan duniya ku yi hankali ga masu imani ko da kira na Allah mutu tsinuwa daga aljanna Allah kiyaye ta ce haka annabi ce za ta ce an katalicin da ina mata kido wannan zamanin zaman jira yake wajen ki kenan tuni matan masu imani tuni Allah ya arma Allah sa arma mana yace wannan suna da Allah ce mun aura musu bi hurul ain yace du'una fiha يدعون فيها بكل فاكهة آمنين
Allah ce da'una fiha bi kulli fakihatin aminin suna kurin oda oda kun ake a kawo wannan duk kayan marmari a kawo wannan a kawo wannan Allah ba su komi eh suna kira a kawo duk wani kayan marmari kuma suna cikin aminci la yuquna fiha al-maut لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم la yuquna fiha al-maut ba mutuwa aljanna ana ake mutuwa a bar duniya ka tara ka tara ka mutu ka bari kana tsoron maka mutu nan kake asara kun dole ka mutu wannan kada shi adam ka tunanin tunanin duniya in mulki ne in duke ce ka tabbatar da ka so da ka so ba dole ka barta dole dole ka barta bayan da ka iya to can a an kare ba a mutuwa mun karuwa nan mu halko ta inganta da suke bada bani cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna in kowa ya shiga za a zo da mutuwa tsakanin aljanna da wuta a ce ya ahlul janna hal ta'rifuna hada ya aljanna kun san wannan sinas ta almaut mutuwa ce a kira yan wuta hal ta'rifuna hada kun san wannan sinan Allah mutuwa ce Allah ya bada umarnin a kama mutuwa ita ma a yanka ta ban gane ba za ta ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlal nar khuludun fala maut ta kare Allah ce za ta ya aljanna dawama har abada mutuwa ta kare ita ma an yanka ta su ƙara horin ciki in aljanna ba mutuwa bari su kuma yan wuta su ƙara bakin ciki nan ba mutuwa huta shi ne kin Allah ya ce kenan la zuquna fiha al-mauta ba mutuwa a gidan lahira illa mutatul ula sai mutuwa ta farko da aka yi waccan an kare ba sabuwa a gidan aljanna wa waqahum azabal jahim Allah ya kare musu azaba ta wuta jahim kenan fadlan min rabbi فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم fadala min rabbi wannan nima ce fadala ce ta musamman daga ubangijinka yace zalika huwa al-fawzul azim samun matsayi shine rabo mai girma Allah ba mu shi Allah ce فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون fastaqim فارتقب إنهم مرتقبون mun ji dai wa'azi daban-daban daga cikin alqur'ani Allah ce fa inna ma yassarnahu bi lisanik mun sauke wannan alqur'anin da harshen ka karanta musu da shi Allah ya yi haka la'allahum yatadhakkaru dan ku zamanto masu wa'astuwa da samu alaji da haka fartaki kai da wa'annan kowa ya jira eh ana san kariya ce ko su yi jira kuma in kai ka yi jira su ma innahum murtaqibun su ma tana jira an gaida ta bace insha Allah dan mun zo karshen suratul dukhan sai malamin mu yazo kusa insha Allah kuma a irin dan lokacin kaza shi ba shi samu shi ko
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي من علينا بأن جعل بيننا من يعلمنا ويذكرنا في هذه البلاد البعيدة عن أرض الوحي التي يقل فيها العلماء ويقل فيها طلاب العلم na'am bayan ya godiya da Allah subhanahu wata'ala yace zamu wa Allah godiya da Allah ya mana baiwa da samun masu karantar da mu ilimi na addini kenan a wani gari da yake nesa da masarkar wahayi ba maka ba mutum muke ba amma gashi wata duniya ce ta musamman ya zo kuma ana karantar da addinin Allah wanda ma Allah godiya kawai ne ma ta Allah
فطلب العلم والجلوس في حلق العلم مما يحبه الله ويرضاه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم يعني لك أنت يا من حلقت يا من حضرت حلقة العلم
ya yi bayanin cewa Allah na son mazamna wa wurin karatun ilimi da shuraren ilimi da kawo ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku na shimuda buka hukunsu ga mai neman ilimi don yarda da abin da yake
تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع جاء من بيته يجلس في الحر يزاحم الناس قد يكون يجلس في الخارج قد يكون لديه كثير من الأشغال تركها رضا بما يصنع ورضا الملائكة من رضا الله سبحانه وتعالى ya ce mutum ya bar gida ya bar unguwarsu ya zo masallaci na an matse shi da ke ya samu dan wuri don ya ji wannan magana ta Allah to wannan abin ya sa Allah sa kiran malaku suke suke suke masu ke san shi malaku yace kuma yardan malaiku yarda Allah ce gana ke إذا لابد أن يستشعر طالب العلم أنه يخوض في بحار من الرحمن ويغترف من الحسنات
yace dole ne nan ilimi ka san cewa ka ji a kanka kai shi korakin cewa kana cikin wata rama ta musamman kana kamfata na lada na Allah subhanahu wa ta'ala duk wani mai ilimi ka sa kan kana cikin wata rama ji na Allah kana kan fata gafara ta Allah tabbas duk wani ka ta ilimi haka ne
ولذلك جاء في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله قوم أنتم هؤلاء القوم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بمن عنده yace irin wannan majalisi da muke a nan mala'iku Allah subhanahu wata'ala yana me yake cewa duk wanda ke wurin majalisin ilimi akwai rahama ta Allah da take lullube ku da nutsuwa da gafara ta Allah kuma Allah ƙarshe Allah zai yarda da ku domin kenan ƙarshen zama a nan kuma Allah yana kawo juma da ku kenan ga yarda Allah ga nutsuwa ga samun gafara ta Allah a dukkan majalisin ilimi wannan rahama ce ta Allah ga bayi kuma Allah zai ambace ku a wajen mala'iku zai to Allah baki Allah zai kawo shi zai bar mala'iku ga bayina nan kun zo in dai an zamana ne ana karatun Qur'ani ana neman fa'inda shi shi daga ana karantawa ana neman fa'inda shi ma fadalai in dai an zamana dukkan wurare dakin Allah an zamana ana karanta Qur'ani ana neman fa'inda shi to wannan karatu a tafiya a dake madarasa dake nan ana neman gane wannan da muke azu azu to wannan yake sa Allah ya sa muku gafara ya sa muku nutsuwa da rahamashi da kuma ya ambace ku a wajen mala'iku cewa gaba na masu
لكن لا شيء يفسد على طالب العلم طلبه للعلم وهمته وعزيمته من عدم تأدبه مع العلم
yace ba abin da yake batawa ɗalibin ilimi manuwa ko cin nasara rishin ladabi a wajen neman ilimi
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
yace din mai girmama alamomi na addinin Allah gina gina girmama ilimi yana cikin alama ta takawa a ga kana girmama abin kana san abin da shi alama ce kai mai tsoron Allah ne
أنا جئت متأخرا دخلت من الباب الآخر فوجدت من طلاب العلم من يضع كتاب الله في جوار قدميه هذا لا يليق أبدا لا يليق yace ya shigo daga waccan koha ya ga cikin ɗalibai wani ƙur'ani ma a kusa ƙafa shi aje ce wannan bai cikin ladabi na ilimi ومن الناس من يكون أمامه بعض الأدراج في بعض المساجد لي- ليست هنا يكون الدرس قصير مقابل للأقدام تجده يمد قدميه مقابل كتاب الله لو وضعت قدمك أمام وجهه لغضب منك احتراما لوجهه لا- yace ya gani a wasu wurare zaka ga ƙur'anin an faskin ƙafa shi ko mutum ya mai tsawa ta illa zai dumbura zai dumbura ƙur'ani amma illa zaka sa ƙafa daidai ƙafa fuskar shi sai ya ɓata rai illa zaka sa ƙafa ka daidai fuskar shi ya kwanta misali zai ɓata rai damu amma gashi ƙwai ga ta ga ƙur'ani gaba da ƙur'ani ya dumbura ƙafa ya dumbura ƙur'ani ƙafa a cikin babu ladabi بقدر ما تقدر شعائر الله من القرآن وكتب العلم والعلماء وبيوت الله بقدر ما تجلها وتقدرها بقدر ما تجد من حلاوة ولذة طلب العلم والتوفيق والتيسير ya ce gwalagwadon yadda za ka ke girmama malaman da wurin da inda ake darasin da abin shan ilimi gwalagwadon girmama waka ga ilimi a takaice yake sa ka samu albarkar da jin daɗin ilimin da kake أختم بأني رأيت هنا شيئا لم أره في في بلاد الحرمين وهو كثرة إصدار الأصوات لا سيما أثناء تلاوة كتاب الله إذا قرئ القرآن نص في كتاب الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لا ينبغي أن تتكلم بأي كلمة حتى لو أردت أن تسبح أو تكبر كبر في سرك إجلالا لله وتعظيما لكلامه ولأمره في هذه الآية ya ce ya ga abin da a can harami bai gani ba da ana katon ƙur'ani wasu na sauti suna ɗaga sauti ma wanda aka wani ana kanta qur'ani kai shiru ka shurara cikin nutsuwa amma dan sa daga murya ma yace cikin hadan karatun qur'ani abin da bai dace kenan ba أنا أحسن الظن أعرف أن هذا حماسة للقرآن وإن كنا سمعنا حماسة عند ذكر الحور العين لم نسمع عند بقية الآيات
yace duk da ya san abin shaukin qur'ani yake sa shaukin yake sa mutane suna yi yace lallai wajen dakar da wajen hurul yake ne yace kowa hurul ina jaye a sauran ayoyin bai ji an shakar ba yanda ya an yi kwarewa abokan hurul ina bai ba ba ya sauran ayoyin bai ji
جزاكم الله خيرا الله على نبينا محمد وعلى آله إيه خلاص
zakumullah khairan yan uwa kenan muna fatar Allah subhanahu wataala ya saka mishi da alkhairi sa cikin mizanin shi don yan uwa tun daga harami ya zo ta kanaswa kudin ta ta da umma yanzu ya bi daga nan ya je haddin gas an yi magariya ina ne duk an kewaya kuma yanzu nan zai kwana biyu na ɗaliban ilimi da malaman duka insha Allah Allah saka التصحيح mishi فقط بالنسبة للاسم سمعتك وقلت مختار الأمين الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان هذا من طلابه الشيخ بن باز بن عثيمين توفي رحمه الله من كبار العلماء أنا اسمي مختار محمد ولد والدي درس عند الشيخ أنا أقل من ذلك dan gyaran da ya ta yi wancan mai tafsiri ma- almajirin bin bazu ne amma shi baban shi ne ya karatu wajen wancan mana mutarcin gida gina da mana magana kenan eh baban shi ne kaza za ka za ka iya جزاكم الله خير غفر آمين، الله آمين.
لكم.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه